الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha uku ko? sha uku ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da biyu ko uku yan muna letura ko daidai wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da shidda in ya inganta wanda insha Allahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na goma sha uku daidai a wannan shekara ta dubu biyu da ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da alkur'anin a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul kahf ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu baki ɗaya akan abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu daga munahici da kuma riya wanda jiya mun tsaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa kazalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum Allah ya ba mu labari bayan tsawon lokaci da wannan matasan suka yi a cikin kogo sakamakon ƙaurace mafituna don tsira da addininsu. Muna fahimta ko? Da kuma addu'ar da suka yi da roƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu, da kuma ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu suna a cikin kogon, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari bayan sun kwanta sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa to kuma ga yadda wannan matasa suka tashi Allah ya ce wa kazalika ba'asnahum ai kamar haka ne muka tayar da su a liyatasaalu bainahum dan surun ka tambayar junan su qala qa'ilun minhum sai ɗaya daga cikin su yake cewa kam labistum mun dauki wani lokaci anan qalu labisna yawman aw ba'da yawm suka ce a ba mu wuce yini ba ko kuma rabin yini qalu rabbukum a'lamu bima labistum ubangijin ku sai suka ce ubangijin ku dai shine mahi sani dangance da lokacin da kuka dauka a cikin wannan kogo mi za su yanzu sai suke cewa fa ba su ahadakum bi warqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha aska ta'aman falyatikum bi rizqin minhu dan haka yanzu bari mu aiki ɗaya daga cikin mu ya shiga a cikin gari ya nemo mana abinci lahiyayye abinci wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta ya zo mana na daga wannan kuɗin da muka bashi wal ya talataf sannan ya lallaba a ya tafi cikin gari kenan kai yayi abin da za a gane mu wala yush'iranna bikum ahada kada ya kuskure yayi abin da za a gano shi yana daga cikin wannan matasan wanda suka gudu suka labi suke ce mishi innahum lallai su ho mutanen garin nan namu wanda muka gudu don mu tsira da addinin mu in ya zaharu alaikum har in suka gano mu a yace yarjumukum to za su shehe mu ha muna fahimta aw yu'idukum fi millatihim ko kuma su mayar da ku akan addinin su yace in kuma suka mayar da ku akan wannan addinin walam tuflihu idan abada ha in kuka koma akan wannan addinin nasu to babu ku babu nasara babu ku babu galaba ha abada muna fahimta to kun ga anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ba da labarin yadda wannan matasan suka tashi wanda jiya mun fara bayanin wannan aya da kuma darussa da ke da kwai da dama wanda ke da kwai a cikin wannan aya Allah ya ce kamar haka dai ne suka tashi malumai suka ce dangance da maganganun da suka yi kalu kam labistum kalu labisna yawman aba da yau suka ce yana kwadaitarwa ka abin da ya shahi neman ilimi muna fahimta tunda da suka tashi kun ga abin da suka fara da su ko kamar yadda mu ma yanzu mutum yana tashi daga kwana sai ka ga jawo salula ko sai ya diba wani air haka ne to su ma suna tashi sai suke tambaye junansu saboda lokacin ba lokacin air ba ne ba wani lokaci muka ɗauka shine malumai suka ce abin harko wannan yana nuna cewa mi muhimmancin neman ilimi sai suka ce kai rabbukum a'lam bima labistum ubangijin kuma shine mahi sani dangance da kwanakai nawa kuka dauka kamar yadda muka yi bayani sun shiga kogon ne da sahi kuma Allah ya tayar da su da marice to sai suka dauka cewa ai kamar dazu ne suka shiga kwana ya dauke su kuma sai da marice suka halka suka ce da suka ce rabbukum a'lam bima labistum ya nuna cewa idan mutum ya yi iya ɗan abin da zai iya yi a kan ilimi ko to kawai sai mai da al'amarin shi ga Allah sai ya mai da ilimin ga ma'abucin shi shine Allah kamar yadda yau muka ce malumai za ka ji duk in suka yi abu sai su ce mi wallahu ta'ala a'alam saɓanin mu kuma kamar yadda mala albani ce mu kuma hausawa ko shi ba haushe ya ce in yama tambaya ka ce wallahu a'alam to bayan ka ce an ce mai hukuncin kaza ka ce babu laifi sai ka ce amma Allah ne mahi sani ya ce to a wurin bahaushe hakawar ga zakon ya nuna kenan kai baka sani ba amma su kuma wancan maluman sun yi mi sun tafirantu da wannan kamar yadda in ka karanta tarihi Sheikh islam Ibn Taymiyyah inda ɗaya da ko Imam Ahmad bin Hanbal ne ko wane ne yadda in suna bincike akan mas'ala abu ya ci ya ci tara ya ci ya ci tara sai kaga sun duka sun haɗu sun yi ma Allah su jira suna ruku Allah subhanahu ta'ala ya bayyana musu hakikanin abu muna fahimta to mu kuma yanzu ai mai kokari ne zai zawa ya dauki littafi ko ya fara bincike ta salula ko ba haka nan ba kallon da yake karshen solution karshen resulta in yana nan haka ne ko amma su kuma suna kankan da kai suka ce zinubi yana janyo haka to Allah ya datar da mu kun ga sai suka ce ubangijin ku shine mahi sani wannan ke nuna cewa mu rinka mai da abubuwan mu zuwa ga Allah subhanahu wataala mu ɗan adam bamu san komi ba amma Allah shi ke da ilimi tun kahin yayi duniya da kuma ilimi baya in yayi duniya da abin da zai kasancewa a cikin ta tun harkon ta har ƙarshe malumai suka ce anan kamar da je muke bayani ka gani ko da suka ɗan tattauna kwana nawa muka yi a an jima ne a kwana ɗaya a rabin yini ne sai suka ce to sai suka tsaida wannan tattaunawar tasu daga nan sai ba su ci gaba ba suka ce a nan yana nuna cewa kan mu tsaya mu ɓata lokacinmu kan tattaunawa abin da ba da amfani a gare mu ko kamar mun kuma yanzu yadda daga kaga ana tattaunawa to abin da bai da amfani ne gare mu ko ba haka nan bane da wahala kaga mutane sun haɗu suna tattauna abin da yake da amfani gare su zai yi wahala sai in kaɗan dai inda kaga an haɗu hira ko kowa ake ko hirar balo ko hirar wani wasu 'yan balan ko dai wata hira mara amfani amma mutane su haɗu su rinka tattaunawa yanzu ya ci gaban su zai kasancewa ko kuma ya lahira su za ta kasancewa yayi karamci to ko da al'amari ne na addini in akwai wanda ya yi shi muhimmanci sai ku bar wannan ku kama wanda ya yi shi muhimmanci muna fahimta ko sai suka mai da kan hankali ka abin da ya yi wannan tattaunawa tasu mahimmanci tunda sun ce Allah shi ne mai sani sai suka ce ba ba a su ahadukum bi warqikum hazihi ila almadinati yanzu dan haka ku aika ku aika dayan mu da kudi wanda je na mai bayani malumai suka ce yana nuna halaccin mi wikala wakilci ha kamar yadda muka ce wakilcin ma ya kasu kashi-kashi in ka karanta imam al-kurtubi ya kawo su da dama wakilci ka wakilta ko ku wakilta wani kan kuɗinku muna fahimta ko kuma ka wakilta wani kan wani abu saboda mi ai su kaga ɗayansu ne suka wakilta da kuɗinsu ko ya je ya samu musu abincin da za su ci wanda kuma muke bayani cewa ruko da sababi baya ko da tawakkali ai su yanzu sun riƙe kuɗinsu ne kuɗinsu ne suka ba da asiyo musu abinci ko amma kalla yadda suka yi imani da Allah yadda suka roƙi Allah Allah ya amsa musu amma duk da wannan sun yi mi sun yi riƙo da sababi kenan ba daidai bane ba irin yadda wasu mu suke kaga mutum ya ƙi riƙo da sababin amma ya zo yana tafa gamniya kan wasu abubuwa wanda suke ba ta nan bane ba ya kamata tunda da su wannan matasan kaga da kudin su ne suka bada aje a nemo musu mi aje a nemo musu abinci mun gane ko kamar yadda jiya muke bayanin wannan sai suka ce to yanzu ya je nemo muna abinci wanda da suka ce faliyan zur ayyuha azka qa'aman ya nemo abinci wanda yake mai kyau wanda muka ce malumai jiya sun yi ta maganganu wasu su ce abincin da Allah ya halitta kamar yadda garin akwai masu imani boye wanda suna yanka da sunan Allah akwai kuma wanda ba su yanka da sunan Allah don haka ya seje ya nemo musu abincin da Allah ya halitta wasu suka ce a'a suna nihin ya je ya nemo musu abincin mai rai da lahiya mai daɗi saboda kamar yadda farkon kisan muka ce ai sun kasance matasa ne ɗiyan masu kuɗi ko ba haka nan ba su kuma al'adar masu kuɗi suna da shan shagali ko shi ma talaka aidan bai samu ba ne shi ma yi samu ai za yi shagalin ko ba haka malumai suka ce a nan akwai halaccin akwai abin lura na harko shi ne cewa duk abin da mutum zai ci ya tantance wannan Allah ya halitta mishi ko Allah ya haramta mishi halakce zan ci ko ko haram haimu kuma yanzu na wurin yaya kawai dai a samu ko halar ko haram ko musamman ga magidanta da dama ba su lura shi inda ya samu kawai ko me ya samu da shi ba matsala ya kawo shi kuma bai san wannan ba yana mi yana wargaje gidan shi ne ba a ciyar da iyalai da dukiya haram ko kai bai dace ka ci ba kai ba dukiya haram ba dukiyar da kake da shakka a kanta wannan halakce ko haram in kana son ka huta kawai ka rabu da ita kamar da annan Muhammad sallam ya ce ko innal halal bayn wa innal haram bayn ko wa bainahuma umurun mushtabihat halaka ahili haram ahili ko sai annabi ya ce tsakanin su akwai wasu abubuwa masu rikitarwa sai ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas diyawa daga cikin mutane ba san su ba sai annan Muhammad sallam yake cewa mani taqa shubuhat duk wanda ya kaurace ma wannan abun mai rikitarwa faqad istabra al-dinihi wa irdihi ya kubutar da mutuncin shi da addini shi wai shubha kenan abinda ake tunanin halaka ne ko haram kawai ka rabu da shi ka huta to mu yanzu wani ya san haram in ce wataƙila sai da yawa wahala wurin nemo haramun ma ko sannan kuma ya zo ya ci annabi ya ce jikin da aka ciyar da shi dukiya haramun mi bai shiga aljanna kuma mai cin haramun Allah bai amsa addu'a shi shine wani malami yace wallahi al'umma su yi hankali yana tsoron wannan zamanin ya taho dan yanzu mahi yawanci ba a tantance abubuwan da ake ci ko ba haka nan bane ba yanzu in ka ɗauka misali hatta a irin dokokin da muke rayuwa da cikinsu wannan demokarasi ita babu ruwanta da dukiya halak ko dukiya haram ko akwai ruwanta a shi ta kuka kwanakin can sabon tax da ya to aka ce har da yan giya da yan caca da kowa a hada da shi dai ko ba haka nan ba ya dai za a yi a samu kuɗi Allah ya sa mu cika da imani to ku ku yi taka tsantsan cikin abin da za ku ci ko abin da za ku sha in dai kuna sa rayuwar ku ta yi albarka na ji wani malami ya ce wannan cututtukan ma da dama da suke addaban mutane yana da alaƙa daga abubuwan da suke ci wai bayan illolin abincin yana da alaƙa da haƙoƙin mutane da yawa suke kwata ba a tantancewa almuhim sai abu na gaba suka ce sannan ya halitta in Allah ya baka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ko wannan shi ma jam yi bayanin shi ba daidai bane Allah ya ya yalwata ma kai kuma ka kuntata ma rayuwarka shi yasa ko kaga yana daga cikin nasihar da aka yi ma karuna ko suka ce karuna menene suke cewa ayoyin nan da suka yi magana kan karuna suka ce dai dukiya ga ta Allah ya baka ko ai da sahaba annabi Musa ne ko inna qaruna min qaumi Musa fabaka alaihim ko kazu ne yana daga cikin sahaba annan Musa daga ya samu kuɗi sai yayi mi sai yayi girman kai ko sai suke mai wa'azi suke ja hankalin shi kai kazu da kaga wannan dukiya da Allah subhanahu wataala ya baka wabtaghi ma ataka Allahu daral akhirah kai baci wannan kuɗin da Allah ya baka kai ne mu lahira da su Allahu akbar kaji in Allah ya baka dukiya ka nemi lahira da ita suka ce amman walatansa nasibaka minad duniya ba laihi bane ba a kaman ce rabanka na duniya shine ba laihi bane ba ka more ita wannan rayuwar in Allah ya baka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hawo mai kyau ka shiga mai kyau a ka almu masu kyau muna fahimta ka ka almu marasa kyau annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana san masu kyau muna fahimta shi yasa kai ma in ka tashi ka nemi mai kyau kake nemi wata in kuma ba ka da haliha shikenan sai ka je iya kudin ka iya shagalin ka kun ga sai suka ce walatansa nasibaka minad duniya kakkamanci kenan in Allah ya baka ka yalwata ma iyalanka in Allah ya baka ka nuna godiya malumai suka ce da Allah kyauta amma bi ni'mat rabbika fa haddis ko shine kai godiya dangance da ni'ima da Allah subhanahu wataala ya baka in Allah ya ma arziki a ga arzikin da Allah ya ma hmm ba kai ta boyo ba sai ka mutu a ce ka bar wannan kudi a ce wallahi kariya ce ba naka bane ko ba haka nan bane ba sannan kuma in Allah ya baka arziki dangin ka su san kana da arziki na tare da kai su san kana da arziki muna fahimta a nan kuga malumai sai suka ce halacci mutum ya yi mutum ya ci mai kyau ko kuma ya sha mai kyau daga arzikin da Allah ya bashi yasa Allah ya ce liyun fi kuzo sa'atin min sa'ati kowanne ya ciyar da iyalan shi gwalgwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi arziki in Allah ya yalwata ma ka yalwata mu sai Allah ya ce wa man qadira alaihi rizquhu ko falyunfiq mimma ataahu Allah kai da Allah subhanahu ta'ala ya baka iya gwalgwado wanda ya baka to Allah bai tsora ma duniya irin ta wancan ba ko ba haka nan bane ba kenan duk abin da ka gani ka to kai ne ka sa kanka shi Allah yace abin da ya baka kai aiki da shi to mahi yawanci mun kauce kowa so yake sai yayi kaza sai yayi kaza Allah ya datar da mu hallau sai suka ce faliyar zur'ayyuha aska ta'aman faliyatikum bi rizqin minhu wal yatalattaf jiya ma mai bayan wannan malumai suka ce daman masu addini an san su da bi ta ka tsantsan ba cikin kowace karamiya ko cikin kowace hayaniya ba ya kamata a same ka kai mutum mai addini shi yasa suka ce to ka gare mutanen garin nan sun samu saboda haka in ka tahi ka lallaba kakkayi abin da zai sa a gane mu har suka gaya mai sakamakon cewa in wasu ka gane mu kaji za su jehe mu ko kuma su mayar da mu akan addininsu shine na bautan gumaka da na bautan iyaye da kakanni kuma haɗin muka yi haka ba za mu rabauta ba ha abada jiya muka ce ya shigo gari tun wurin shigowa gari sai ga gari ya sauya saboda mi shekara ɗari uku da tara ai ba kwana tara ba ne malam ko kwana tara kai kana kwana bayan kwana tara aka tada ka ai kaga canji to balle ba wata ɗaya ba ba wata biyu ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba ba shekara ɗari ba ba shekara ɗari biyu ba ba shekara ɗari uku ba shekara ɗari uku da tara sannan Allah ya tayar da su wallahi Allah mai iko ne akan komi shi yasa in ka ga kana ta karamar shigantaka ka kawai Allah ya kyale ka ne ta lala ne ma kai hada iska ne kai bima ne kake da har za ka dagawa da shi kai ma yana so ba sai in aka so ba sai abu gama kwanan ba da yake kwana ne ima ce haba akwai wanda yanzu in ya kwanta zai ta murginononiya shi bai da ko dala bai aje ba bai ba wani ajiya ba amma dai tunda ya ga wani ya ci gaba shi yanzu bai iya kwana saboda Allah ya jarabe da mugu abu ko ya dora maka shi ko ba haka nan ba shekarar jiya na ji baba ya ce wai a sake rabu ko a kajan wai wai rabon wai a sake lalawa kai wai abin kamar kwas a abokin shi ne a'a mutane suna wannan magani to kai in aka sake lala ka zo kurma makawo fa tun da yanzu baka ga arzikin da Allah ya ma ba koko ko aka sake lala aka yi doka mahaukaci ko dan tasha ko kuma aka sa uwayenka wasu karuwa ne mutanen banza tunda ai duk baka kallon wannan a matsayin arziki ko Allah yi ma uwaye mutanen kirki kai wurinka ba arziki bane ba tunda dai wance yana da mota kai ma ya za a yi in dai ba a baka motar nan ba to Allah bai raba daidai ba ko ka ce ma uban da ya yi kai baka koko wallahi mutane biya suna wannan isgili wani sai ce kai mu dai duniyar nan anya ba mun zo rakiya ba ka ku zo tunda ka bar wannan tunanin rakiyar ka sai in ka bar wannan tunanin saboda mi mutane ba su godiya kan arzikin da Allah ya musu kawai ɗan mutanenmu sun ɗauka arziki shine kawai Allah ya baka kuɗi waya ya ma kuɗi hutu ne ba ka ji magana wannan mai kuɗin ba ka je ka ga mafi yawanci masu kuɗi kwanan nan kai yanzu wanda daga nan gyangyaɗi yana iya kama ka su ba su iya yi ba da yawan su sai sun sha ƙwaya ko amma kai kuma daga nan in sahin ya buge ka sai ka miƙe amma kana kalla Allah bai ma ni'ima ba wani na can wurin yanzu ci bala'in ciwo na cin shi bai iya kwana sai kuma ga kanan salim alim ko ba haka nan bane ba wani yana sayin wannan azumin na Ramadan ciwo ya hana shi amma kai kuma Allah ya baka dama kana kallon Allah bai ma komi ba kuma duk da haka nan Allah ya ma wasu ni'imomi hatta abin da kai kake kallo shine ni'ima a gare ka na kudin Allah ya baka amma baka kallon wannan da Allah ya baka kana kallon wanda ke hannun wasu saboda mi rishin gode ma Allah shi yasa Allah ya ce in dai nayi muku kuka gode min sai in ƙara muku wannan yana nuna ma arziki ba shi bane jin daɗin rayuwar duniya kalli wannan matasan da suka tayi mi ya hana su a matsayin su na ɗiyan masu kuɗi su tattala wasu uwayen kuɗi da wani abinci kaya guda su je su laɓe amma kawai abin da suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi ilana min amrina rashada akwai wanda yana jan jiki yana jan jiki fa jan jiki yake ciki afwan gashi Allah ya yi shi makahu gashi halitta shi ta ta tauyaya kwarai sai wani daga cikin magabata ya ji shi yana cewa ya Allah ina roƙonka ka bani dama ya Allah ka bani dama in gode ma kan ni'imar da ka yi mini gurgu ne makahu ha wai cewa ke Allah ka bani dama in gode ma kan ni'imar da ka yi mini shi sai ya tsaya na mamaki to kai bi aka ma sai ce haba ya ce wannan ƙasar da nake kanta ta Allah ce da ya so sai ce ta bude in shige saman nan in Allah ya so sai ce ta haɗo mini ba gani ba nake in Allah ya so sai abubuwa ya so same ni haka ne ya ce kai ga babban ni'ima baki na yana gode ma Allah ai ba ni'imar da ta kai wannan yace wannan ba kowa ba Allah ke ma shi yasa nake roƙa Allah ya bani dama in gode mishi kan wannan ni'imai kai kuma kana sallah amma kana kallon kai da sauran malam daga agoniya ta da bene ungo su ba lahiya ya ware mulki kenan to shi ya akai wai wani yaushe ne tashi a kai ka aihe shi ba shi kenan ba Allah ya sa mu cika da imani kun ga sai suka ce ka lallaba to yanzu tun shiga gari sai har garin gari ya sauya yake mamaki ya za a matsayinsu na ɗiyan shugabanni su shigo gari ya ga can garin kamar da malamai suka ce abubuwa da ke da kwai na gumaka da sauransu yanzu yana shigo a gari sai fara gani alamar musulunci sai yake mamaki har ya je kasuwa da ya shiga kasuwa sai ya hiddo kuɗin nan nasu to kuɗi ma an ce tun shekara ɗari uku da tara ha aka hiddo wannan kuɗin yanzu shi wancan sai yake cewa da wanda ya je wurin nashi sai yake tugumar shi kamar da ibnu abbas ya ce da cewa wannan kudin ina ya same su watakila wannan ya tsanci wata taska ne ta kudi don haka yanzu ka je ka hiddo kudin na mu ma mai shagai ya ce a ya ce baka san ba ya ce a ya ce dan gidan wane ne ya ce wane ne wane kamar da yau muka ce ka je wani kauye inda ko ta ba su da ka ce kai dan gidan jori ne ce masa ya waye jori ko ba haka nan ba ne ba ko sai ni kun ci ya sani balle joyi a ko ko ba haka ba kai akwai ƙauyukan da har yanzu dibi suke tanja ne ke mulki ban sani ba yin ba yanzu ba da ake ta cari cari kwarai da gaske to kaga sai yake ma to shekara 309 shi kuma jori duka yaushe ne ko ko ba haka nan ba sai ke yanzu dai da hayaniya ta tashi shi kuma ga abin da yan shi suka ce mishi kai iya hayaniya a gane inda suke kan a kashe su ko kuma a tilasta su cewa sai sun koma kan wancan addini kalli su fa matsala su kenan ka a tilasta su cewa su koma kuma suka ga ma junan su in dai muka koma kan bauta wani wanda ba Allah ba to ba mu ba da bauta kaskanci ya tabbata gare mu kuma har abada aka ja aka ja har aka je gidan sarki aka je gidan sarki sai ce yana gayin kansu to dama akwai labarin cewa wasu matasa sun taɓa hita daga garin hmm? sun je saboda lokacin wani sarki azalumi ya tilasta su cewa sai sun yi irin abin da ake yi na bautar gumaka saboda haka sun tsere yanzu da suka hitan nan ba a ƙara jin labarinsu ba a ku ne kai ne wanda kana cikin wannan matasan eh yana ciki sarki yasa aka yi aka yi jama'a aka je wurin nasu kamar yadda da aka je wurin nasu jiya mai bayanin wasu maganganu daga cikin maganganu malamai wasu suka ce kamar ruwaya na ibnu abbas yace da suka je sai yace kasu kasu shiga gaba ɗaya saboda za su za su hirgitar da ƴan uwan nashi da haka ya bari su bari ya shiga ya gaya musu yanzu wasu suka ce ko da ya shiga daɗe sai bai ƙara su ƙara samun labarinsu ba wasu suka ce a ko da ya shiga sai tsoron nan da Allah ya ce idan ka leƙa ko wurinsu za ka gudu da gudu saboda tsoro saboda kwarjini da Allah ya sa musu a kwanan nasu tsoron nan sai ya hana su leƙa wannan wurin wasu suka ce a sun shiga ne da suka shiga suka yi ta daddaɓa wannan matasan su koma kwana su tashi daga kwanan suka kasa tada su to amma kamar yadda ibnu abbas yace da suka shiga ciki yana ba 'yan uwan shi labari ga halin kaza kaza kaza duniya ta sauya duk mutanen da kuka sani yanzu ba a ma san su ba kaza kaza kaza kaza kaza kawai sai suka roki Allah cewa Allah ya amshi rayuwarsu. Muna fahimta, daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya amshi rayuwarsu. To jiya muna kan wata gaba ne, duk da za mu zauwa mu jita, bari mu ida lokaci ya isa za mu kaiwa gare ta insha Allah. Wanda kun ga wannan ya nuna cewa kwaɗayin wannan matasan dangance da mi dangance da addininsu sun ƙaurace ma komi ba don komi ba sai don su tsiratar da addininsu wanda wanda yake nuna mana lallai addini yana gaba da komi sai suka ce innahum lallai haku sani in ya zaharu alaikum haɗin suka yi galaba a kanku haɗin suka samu labarinku mutanen nan a zalumai yarjumukum za su shehe ku kamar yadda malumai suka ce a lokacin babban ukuba da ake ma mutum ha shine ai shehe shi kamar yadda zaka ji annan Musa yake cewa inni ustu bi rabbi wa rabbukum an tarjumun ina roki Allah subhanahu wataala ya tsare ni koda kun yi niyyar kashe ni Allah kai ya baku dama wanda malumai suka ce nan a rajim zai iya ɗaukar ma'anan mutuwa ko kuma ma'anan jiwa kamar yadda suka ce ma annabi annabi nuhu ko annabi yunus ko fa in lam tantahi ya nuhu ko lanarjumannaka ko in baka bari ba za mu mi za mu jehe ka suka ce to babban ukuba da ake shi ne in mutum ya bar addini a jehe shi jiwa a sa a kewaye mutane su yi ta jiwarka su yi ta jiwarka sai Allah ya amshi rayuwarka to wannan matasan sai suka ce har in kahi ta kabari aka gano mu hato kaji abin da zai iya fuskantar mu sai suka ce auyu idukum in kuma bus kashe mu ba za su mayar da mu akan mi fi millatihim akan wannan bautar ta wani koma bayan Allah suka ce har in aka yi haka kuma walan tuflihu idan abada mu kuma ba za mu taba rabauta ba har abada wannan ke nuna ma duk wanda ya riki wani wanda ba Allah ba shi da nasara har abada shi da aljanna ha abada sai dai samu aljanna tun duniya kuma ranar lahira Allah ya tulla shi cikin wutar jahannam ba malaba ba wurin zuwa ba wurin kai kuka ba wurin da ake yaye damuwa ba wurin da ake zuwa a ji daɗi sai wurin Allah to su yanzu kaga wannan matasan babban abin da suke kallo shine suka ce har in fa suka same mu ko su kashe mu ko kuma su tilasta mu kan addinin mu to malamai suka ce a nan kaga ko da suka ce su kashe mu kaga ba su ba maganin kashewar muhimmanci ba saboda mi cewa suka yi ko su kashe mu ko su maida mu kan addinin mu ko to yanzu mi suka yi damuwa da su sai suka ce amma wa in suka maida mu kan addinin mu ba mu ba nasara ha abada ba mu ba rabauta ba sai kun fahimta ba wannan yana ƙara nuna kwaɗayin wannan matasan mi akan wannan addinin nasu sun ba addini mahimmanci sun ba shi kima kwarai kamar yadda mu kuma yanzu da in ana tattaunawa to addini shine na ƙarshe cikin abubuwan da suke da mahimmanci kawai haka nan bai shesa kaga da in aka zo ma'aikatu ko da reno ake ba a cewa to jama'a ya kamata mu gaya ma junan mu gaskiya mun ga wasu mu suna wasa da sallah kuna son bala'i ne saukan wannan ma'aikatar samu dan haka daga an kira sallah kowa ya aje aiki a kai a yi sallah in ma kai wannan magana za a ce kai to kai waye turo ta ko kuma haka nan bane ba ah kaji wani shi mai imani yanzu daga an kaka ma'aikata ka hala magana addini ta ce to shikenan sai ka ji duk cikin unguwa ana labarin ka mu a ma'aikatan mu akwai wani ustaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wannan abin shi ya wuce in yana sallah in kaga yadda yake wani nutsuwa ka ce yayi kowa imani ko ba haka da bane sannan ko cikin gidajenmu in muna hira in muna tattaunawa ba mu kawo sha'anin addini kullum muna ta gina ita dai wannan me ita wannan rayuwar ne muna fahimta ko to yan uwa mu sa addini gaba da komi in muna son mu rabauta mu sa addini cikin komi in muna son yayi kyau amma duk abinda baka so yayi kyau to ka cire Allah ciki amma in dai kana so abi yayi kyau to ka sa Allah ciki shi yasa kuka ga zamanin Umar yana kiran ma'aikatan shi da cewa su ji tsoron Allah duk abin da suke daga an kira sallah su aje su je su yi sallah to mu a dokokin namu ne na Niger ita sallah ba a girmama ta ko ba haka ba shi yasa a dokokin mu akwai dokar da tace daga an kira sallah ka aje ne ka tai kai sallah ha amma akwai post cafe ko ko babu shi a ina nihin a doka amma kiristoci da yahuda aisu suna da dama ko an ba su sami liman shi kuje ku yi kaga wannan duka ke nuna raunin musulmi da mi da addininsu yanzu ina yahudawan suke ai ba su nan ina kiristocin suke ai ba su nan nijar tun sama haƙasa din musulmai ne ko ba haka nan ba to ci gaban Niger yana da alaƙa da yadda ta maida al'amarinta da addini ci bayan Niger yana da alaƙa ga yadda Niger ta sha baya da lamarin addini in ma kuka ga an ci gaba an yi wurgi da addini to ci gaban mai gina rijiya ne muna fahimta shi musulmi cin nasarar shi ne Allah ya sa cikin addini kawai shi yasa kuka ji su wannan matasan sun ce ko su jehe ku ko kuma su maida ku akan wani abu wanda ba addini ba ko to in kuma suka maida ku kan wani abu kishiya addini to ku sani ba ku ba rabauta ban san kun fahimta ba shi musulmi addinin shi ne gaba da komi an gane koko kamar kisa wannan matasan wai su nawa ne ka kalla an ce ɗiyan sarakuna ɗiyan shugabanni sun bar duka jin daɗin sun je don su tsira da addinin su yara ƙanana ko kuma yanzu in muna tattaunawa ma ba mu sa addini ko to Allah ya tsare mu kamar yadda jiya muka ce to malumai sun yi wasu maganganu a ƙarƙashin wannan tadin da Allah ya musu da Allah ya auhani da tadi irin tadi na alkiyama suka ce a zamanin ne ke da kwai saɓani wasu suka ce wai ta yaya Allah zai tayar da mutum bayan ya mutu hmm? ɗan boko ko? ta yaya Allah zai tayar da mutum bayan mutum ya mutu wasansu sai suka ce a'a ai akwai wasu malumai ne tunda musulmai ne a zamanin suna kokarin kwatanta mu shugabannin suna musu wa'azi kan cewa Allah yana da iko ya tayar da mutum bayan ya mutu wai sai aka ce sai suka yi imani da cewa Allah zai iya tayar da ruhi amma Allah ba zai iya tayar da gangan jiki ba mun gane to sai Allah ya tayar da wannan matasan a wannan lokacin don yi musu wa'azi aya ta gaba shine sai Allah yake cewa wa kadhalika a'sarna alaihim to kamar haka ne Allah yace muka leƙar da wannan al'umma na zamanin wannan matasan Allah yace aka tayar da wannan matasan a lokacin su alamu dan su sani anna wa'adallahi haq lallai alƙawalin Allah gaskiya ne shine Allah zai iya tayar da mutum bayan ya mutu zai tayar da ran kuma zai tayar da gangan jikin ha to wai in kana togawa an can kwana suka yi kamar yadda malumai suka ce irin kwana ne na mutuwa shi yasa Allah ya amfani da eh summa ba'athnahu sai ya tayar da su to ai ko wanga kwanan dan uwan mutuwa ne ko shi yasa in ka zo kwanci sai ka ce bismika Allahumma a mutuwa aya na kirkin kenan shi shayyan sai da ya sa ya kuta da wizi cikin kunne ko da wani mawaki yake mutuwa yake yake mutuwa kaga yamma mutuwa ce to wani kuma ya sa tele gaba da gidan kwana zai dauke shi wanda wannan za mu za mu ci karo da shi kamar yadda binciken likitoci ya tabbatar cewa wai in mutum ya yi kwana sun gano wani abu na hita amma dai ba su san menene ba muka ce mu mun san menene amma ba mu san ya yake ba sun ce in mutum ya yi kwana akwai wani abu da yake hita yi sama amma ba su san menene ba to sai hadisa annan Muhammad sallam ya zo yace ai in mutun yayi kwana ran shi yana hita yayi sama yaje can wurin al'arshin Allah subhanahu wataala akwai rasan buleman da ake na rayuka duk wanda ya kwanta ran shi sai ya ji aka ce malikitoci to rai ne in ba ku sani ba abin nan da yake hita rai ne kai yanzu duk gangancin technology nan ka taba jin ta dan taba explain yare yake ko ta bayani inda yake kana ji ana magana ha ku ga mun miji kun taba jin wani likita da yace shin kaya kushe ce ran nan ina ji kusan zuciya ne yake koko ba wanda ya san inda rai yake babu shi Allahu akbar shi yasa Allah ya tashi kashe ka duk mutanen da suke nan sai rinka jiwa musu kalubale gashi nan wurin ko hara shi ya tahi ba wani masoyinka da isa yana ka tsakiya ba wani makiyinka da isa ya ce a maido ka a ci gaba da gaba a to wannan rasan da ake yi da rayuka suna zuwa ran da ya je da alwallah sai shiga wannan kalkashin al'arshin Allah subhanahu wataala wat sai mutum yayi kwana mai dadi amma duk wanda bai kwanta da alwallah ba fa sai ran ta tsaya bakin koha to akwai shedanu su kuma da suke zuwa cewa bari su ji rahoto kamar da Allah ya ba da labari sai su rinka hirgitar da rayukan da ke da kwainan sai ka ga mutum ya yi wani irin mugun maholki ana liƙa mai kashi ko ya tashi na an ba shi wani mugun tsoro saboda mai kwanta da arwan laba to kaga wannan ke nuna ashe rai in mutum ya yi kwana ran shi yana hita to yanzu wannan sai Allah ya yi wa'azi da wannan matasa a wannan lokacin su gane lallai shi Allah mai iko ne ya tayar da mutum bayan ya mutu. Musayin kun fahimta ba kamar yadda Allah ya bayani cikin sautul ƙiyama ko? Ai, hasabul insani Allah na jima'a izama ko? Bala ƙadiri na ala'annu sauya banana. Allah ya ce mutum ya zaci cewa ko kahure sun karyatar da cewa wai Allah bai tayar da mutum ko Allah ya ba a su ko sun ce a ai wallahi ba yadda za a yi mutum ya mutu ya tashi ba yadda za a yi wani tashin kiyama ƙarya ce kawai Allah ya ce kul kace da su bala ba haka bane ba wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na latub asunna dukkan mun sai an tayar da mu sun malatu nabba'unna bima amiltum Allah zai ba kowa labarin abin da ya aikata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa zalika ala Allah yasir Allah yace wannan shi yahi komi sauki wurin Allah ta yarda mu bayan mun mutu yasa yace a antum ashaddu khalqan wai ku mutane ku ne kuka yi wahala halitta amis sama ko ko sammai a kai da kanka ka san kowi ka sha baka taba tunanin cewa kai da sama ka yi sama wahala halitta to shine sai Allah ya nuna mana cewa kama haka ne ya tayar da wannan matasan ya leƙar da al'ummatu su gani wa alƙawalin Allah gaskiya ne a kamar yadda mala ya ce mu kuma yanzu in ka kalli lisanul hal mu halin da muke yi a yanzu yana nuna kamar mun karyatar da alkiyama amma lisanul qal maganganun da muke kuma muna cewa mun yi imani amma a bakunan mu a ayyukan da muke aikatawa yana nuna mun karyatar da tashin alkiyama akwai laihika da karara Allah yake a gaya mu mai yin su in bai bari ba to ya shirya yaƙi da Allah Allah ce fa azanu bi harbin min Allah a gaya ma ka je ka gaya ma dangin ku masu ɗarme ma gindi akan wannan iskancin su hito za su buga yaƙi su da Allah ƙarami daga cikin su ba gari ba ba haka Allah ya ce ko duk wanda bai bar cire ba ba Allah ce ka hito mu zo ka shirya kai shela ka ce za ka gwabza yaƙi kai da Allah la haula wala quwwata illa billah yanzu ga Ramadan akwai wanda saboda tabewa da asara da rishin rabo shi buɗe bakin shi ma da ribe yake da yadda tere yake yi koko ba haka nan ba ne ba a ba haka ba ne ba a a ina ji an bar cin riba nijar ko a nijar ba a ma cin riba to na ga lukun shiru kenan ba a cin riba nijar ko a ana ce a ba ka turbin na fursan musulmi ba ne ba a a man ba yan fursan ne ke cire ba ba ka turbin zafin ba ko a ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wani sabida yana da baki shi bashin nan zai je ce sai mota inna lillahi wa inna kai ka je ka ci ba in ta kama da wuta da kai fa ko ko ba haka bane in ta kai ka ta buga ko nuri annan muhammad sallam ya ce riba tana da kohohi guda 70 da wani abu da ka shiga karamar kohar da ka kiri ba na dala wanda ka je ka kwanta da mamaka wadda ta haife ka mazinaci ya yi ka sauki wurin Allah kai mai cin antere mai cin bashin banki to dan Allah ka san wannan kai yanzu Allah ya ce ka shirye yaki da shi kuma ka je ka rinka cin bashin nan kana jin daɗi kai ka ce ka iman da tashin kiyama ko ko ba haka ba Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi aljanna ka kalla mutanen mai da suke bibiyar bokaye da yan bori ka ce amma a bakunan su sun ce sun imani da Allah ko ayyukan su yana nuna sun imani da Allah mutum zai yi abu ya ce a je a gaya ma uban da za a gaya ma ko ba haka nan bane ba ya mance akwai Allah yana sama yana ganin shi a ko ka ba haka bane ba a kashe ba kashe duk uban da kake so ka ga mai an je ayi ya hakuri mana kana ga wannan hakuri kwana Allah ya buga cikin kunnan su suka yi shekara 309 to balle kai ka kalla amanar da Allah ya damka a hannunmu duk mu wulakantar da ita ta diya da ta mata ko ba haka nan bane ba yau diyanmu da dama ba mu tayar da su ka abinda Allah ya ce mu tayar da su ko shi wani gidan shi ba a jawo aya ba a jawo hadisi amma turanci obligatoire ne saboda shi halan shi aka yayi shi kai dan Nijar in ya san kumya na mallam Ali yace ko banjuri ya ce to ba kun koro halan shi ba ko ko ba haka ba nan ha kuka yi kare shi ni buri shi ni ku da su kun ce maciyata ne ba mutanen kirki bane su kai kuma yanzu ka zo kana cewa banjur cikin gidanka saboda baka jin kumya kaji wani yana na'am ba ruwa na ku ta turancin ko ba haka nan ba to turancin ba laifi bane ba ba laifi bane ba in ka sa ɗiyanka su koya ilimi ne kawai ba wani abu ilimi ne na yare in sun koya bai da bambanci da hausa wataƙila ma hausa ta yi shi ko ba haka nan bane amma a nan kai a nan ma hausa ba ta yi ba ko to almuhimmu dai shine ka kalla yadda al'umma duk suka sabka daga kan kai ka ce duk alƙawalin da Allah ya ƙarya ne yanzu ka ce ma mutum gaji ka goma da Allah zo isalla mai kyau nan wurin ka rike ta ka yi dibin wani sahabi ne aka mance da shi ba a sa shi can ba saboda da zai tsaya kyauta ta ko ba haka ba to amma Allah kuma yayi alƙawari in kai sallah zai baka abin da hiji ka goma baka ga yadda yake yin ta ba saboda yana kallon wata kila can babu garanti ko kuma haka bane ba to lisanul hal namu halayyam yana nuna kamar bum yarda da alkiyama ba amma dai a bakuna muna gai mutum yana cewa ya yi imani da Allah amma daga matsala ta same shi ya nihi bokaye da yan bori da malaman tsubu to kaga wannan kawai in ya kuluna illa kadiba ba wata magana ba wani imani da suke ƙarya kawai suke to amma su wannan sai Allah ya musu wa'azi Allah ya ce ku sani lallai alƙawalin Allah gaskiya ne ya ce wa anna sa'ata larai ba fiha alƙiyama tabbas ce Allah ya ce babu kokonto a cikinta ya rage na ka shirya mata ko ka shirya mata amma Allah sai ya yi mun gane kuma ba ranar da ke da kwai tashi hankali ba ranar da Allah ya tanadin bala'i irin ranar alƙiyama yasa za ka gabayin Allah na ƙwarai suna ciyarwa suna ibadu suna dagewa su babban gurin su cewa suke inna na khafu min rabbina yawman abusan qamtarira kawai babban abin da muke tsoro yinin nan da Allah zai kamewa bai mu kowa magana ranar lahira Allah ya hushi da kowa bai mu kowa magana annabawa duk in aka je kowa ta kan sheki to da Allah mi muka yi mi muka yi tanadi a wannan yinin yinin da annabawa suke ta kansu mi kai tanadi annabi annabi annabi adam a je wurin shi ce ina annabi nuhu a ce kai ne farkon manzanni ya ce ina annabi isa ya ce ina annabi musa ya ce ina sai a ce ku garzaya wurin manzan Allah sabida bala'in da ke da kai dan wuta ke cewa a yi hisabi dan wuta ya tayi wuta dan aljanna ya tayi aljanna annabi ce Allah ya matso da rana a kusan kanun mutane kana ganin dan kan dan uwanka yana tawassa zuha annabi ce wasu tama hadiye su wasu zuha nan wasu nan wasu nan zuha kuma ba wanda ya sai wani kowa ta kan shi yake kowa suntur Aisha ta ce ya Rasulullah santar annabi ce bala'in kiyama ya yi ƙarhin kai da kanka ka gane santar kake balle ka san wani bai da kaya. A to ko na ake wata kura kana ganewa? Ko ko ba haka ba. wata ta ce ai ta ta tabbatar wuta ta taba kama wai sai da ta hito ta gano ashe ba ta hito da zani ban ce to ta duniya ke ina ga wancan wanda kullum ana zikata sannan za a yi shekara hamsin ko dubu hamsin saman kan ɗan yatsa babba Allah ya yi hushi bai mu kowa magana an shi yasa annabi sallallahu alaihi ladanai za su tashi da mi dogon wuya mu kuma ladanai yanzu ana kallon aiki ne ai na marasa aiki ko ba haka nan shi yasa namu da yana kiran sallah ko da aka kara mai matsayi ya bar kiran sallah an ce Allahu akbar ya ci gaba a idan kiran sallah ana kallon to kuma Allah na kai ka ka taba ga ta ake ka taba ganin mai kiran sallah ya kudi ke ji kariya ha wai wancan mawakin Allah ya bashi kudi wai in bokan wai in maciyacin wai in masharmancin kowa Allah ya bashi a shi wai in tunda yana kira Allah Allah ba ya bashi ko ko ba haka nan bane to abin da yasa ba a kira Allah ne yadda ya kamata ko kiran sallah ana yi yadda aka ga dama lokacin da aka ga dama ba irin yadda musulunci ya karantar a yi ba to kaji yana da falala haka annan muhammad salam ya ce da mutane sun san alkhairin da ke da kwai cikin kiran sallah da sauran harko annabi ce da ba su yarda wani ya shiga sai an yi zaɓe kowa zai ce yana so ko ba haka ba amma mu kuma yanzu wani kallon da yake kiran sallah shi kamar shi an tanke kyalke ha ha ba mala ya wuce kiran sallah saboda mai bai san bai da rabo ba ne aikiran sallah aiki ne na masu rabo Allah ya samu daga cikin masu raba sai Allah ya ce ya alƙawalin shi gaskiya ne kiyama sai ta zo babu shakka babu kokonto ya rage naka kai tanadi ko ka kai tanadi oho amma dai kiyama tabbas Allah sai ya yi ta shi yasa Allah muna roƙonka ka sa daga cikin ka sa mu daga cikin wanda za su jin daɗin yinin nan ka sa mu daga cikin wanda za su tashi ƙarƙashin inuwa al'arshinka ko? ai mun karanta can baya annawa salam ya ce yana daga cikin mutane guda bakwai wanda za su shiga inuwa al'arshin Allah daga cikinsu akwai wa ya ce shabun akwai matashi wanda ya yi ya ce na shafi ba'atilla wanda ya ƙara da rayuwar shi ya taso tun harkar rayuwar shi yana cikin ɗaya ma Allah har zuwa ƙarshe shi yasa in Allah ya tayar da kai a wannan zamanin kaga ka taso cikin lamarin addini to ka gode ma Allah ba wayanka bane ba ba ƙarinka bane tun kana sarmayi mu al'adar mun cewa ake matasa wurin ragaita aka san ko ba haka nan bane ba wurin shaye-shaye wurin gidan rawa wurin kaza wurin kaza to kai tunda Allah ya yi ma ka ci gaba kai fatan Allah ya tayar da kai a cikin mi a cikin wannan inuwa al'arshi sai Allah ya ce wa annas sa'ata la rayba fiha iz yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da suke jayayya a tsakaninsu malumai sun yi ta tattaunawa kan jayayya mice ce shine wasu kace a jayayya kan lamarin alkiyamai muna fahimta wasu kace a jayayya kan mi shine kan lamarin wannan matasa yaya wasu suka ce faƙalubunu alaihim buniyana wasu suka ce a'a yadda za a yi gini akan wannan wurin ayi gini ayi gina wata takanga bakin wannan kogon suka ce rabuhum a'lamu bi ai ubangiji wannan matasan shi yayi sanin me ya dacewa da su saboda mu mun kasa ganin su ko mun kasa shiga inda suke ko mun kasa hindu su saboda haka kenan ubangijinsu shi ya san lamarinsu saboda mi sun yi tsawon shekaru a nan babu ci babu sha Allah ya kula da lamarinsu tun da yanzu ma mun kasa to mu yi wani takanga da zai sa wani ba zai iya shiga inda suke ba al'amarinsu sai a maida shigawa ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce qalal ladina galabu ala amrihim wanda suka yi rijaye akan lamarin malumai suka ce nan mafi yawancin malumai suka ce shi ne nan shugabannin wannan zamanin mun gane sarakunan wannan zamanin mai suka ce lanattakhizanna ai wallahi sai mun gina lanattakhizanna alaihim masjida za mu gina wani masallaci akan kogon nan ko a wurin kogon nan suka ce domin ka amince da wannan matasan ko kuma domin wasu maganganu da za mu zauwa mu shi kan abin da ya shahi wannan matasa gini da wancan wasu suka ce a malaman ne ko mu'minan wannan zamanin ne suka ce a gina takanga su kuma wanda suke da ƙarfi akan lamarin kamar yadda mahi yawancin malamai suka ce shine sarakunan wannan zamanin suka ce ai hadarin tsuwa suka yi saboda wannan lamunin ai za mu gina masallaci akan nan wasu suka ce ai malaman su ma sun ce musu kada su kuskura su yi saboda wai ba daidai bane ba wasu suka ce a to inda ba daidai bane da Allah ya kawo labarin ai da ya kori kamar da za mu za mu ji maganganun malumai kan menene matsayin ginin masallaci a makabarta ha saura minti biyar to kenan ina ji sai zuwa gobe in Allah kai mana sai mu zo mu ji kamar yadda dai abu ne sananne mu addininmu ya hana mu gini masallaci a makabarta ko kuma sallah a makabarta kamar yadda akwai hadisai da suka yi haka kamar yadda in Allah ya kai muna rai gobe za mu tsakuro wasu maganganu daga cikin maganganu malumai kan wanda suke nuna ƙarara haramci kan mutum ya yi sallah a makabarta ko kuma a yi ginin masallaci a makabarta kai ko da ma kabarin a yi gini a kan kabari a musulunci ba daidai ba ne ginin kabari kai ya wuce wannan kamu ɗaya haka da yake za mu za mu shiga karatu a kamun jinazi insha Allah gani shi ma nan makabartun namu sai a hankali duk da nan fa akwai sauki kwarai kwarai da gaske sannan akwai gumakan da in suka mutu sai a gina masallaci a kabarin nasu ko ba haka nan bane ba wanda wannan ya saba makarantarwa na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ji za mu saurara ba har zuwa gobe in Allah ya kai mu da sai mu tashi kan wannan gaba bayan shi sai mu shiga kan maganganun da aka rinka yi wai su matasan nan su nawa ne wasu suka ce a su uku ne karansu ne na hudu suka ce a su biyar ne karansu ne na shidda ko Allah ya ce suna ta harsashe suna ta bincike cikin duhu ba wanda ya san hakikanin ya abin yake Allah ya ce sai shi wasu suka ce a'a su bakwai ne karansu ne na takwas kamar yadda wannan shine magana mafi inganci cikin maganganun da malamai suka tabbatar da shi sai Allah ya ce a'a ba wanda ya san adadin su sai shi ba wanda ya sani kuma sai ɗan kaɗan daga ciki daga cikin mutane ina ji za mu saurarawa nan har zuwa gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya kai muna rai akwai tambayoyin da aka rubuta ko ku babu abin da muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya kuma ya ba mu ikon kauce mata ya Allah ka sa wannan zaman nan da muke kai zama na zaman banza ya Allah da alkhairan da kake rabawa irin wuraren nan ya Allah ka sa mu ma mu dace da su ya Allah muna roƙonka ka karba muna da sauran ibadunmu ma baki ɗaya Allah ka karba muna yan uwa yana da kyau mu mai da muhimmanci kwarai ka abin da ya shahi addu'a Allah ya amshi ayyukan da muka yi wani na kallon daga ya sha ruwan nan to da ciya da arziki sai ya amsa mishi ko ba haka nan bane a ka rinka da Allah ka ka samu mu yi da yin wa banza ba ya Allah ka karba daga gare mu to Allah ka karba muna da sauran ibadun mu baki daya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka gwada mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya Allah muna roƙonka ka shirye da mu shiriya ta addinin musulunci ya Allah muna roƙonka ka yi gafara ga uwayenmu ga malumanmu da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya wanda suka rasu wanda kuma suke rayu Allah ka sa su cika da imani ya Allah in ta mutuwa ta zo mu ma ka sa mu cika da imani ya Allah ka ruha mana asiri duniya da lahira ya Allah ka sa albarka a rayuwarmu ka sa albarka a karatuttukanmu ka sa albarka a iyalanmu ka sa albarka a ayyukanmu ka sa albarka a sha'aninmu na rayuwa baki ɗaya ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da duk sharri abin da ka halitta akwai uwa da dama da da suke cewa suna bukata addu'o'i Allah kahi mu ma sanin kahi su su ma sanin menene suke da bukata Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kawurci da kawurai Allah muna roƙonka ka kashe bid'a kuma ka shirye da masu yinta Allah ka zama da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته